wannan shine darasi na biyu kenan cikin jerin darussa da suka shafi wannan littafi na nukhbatul fikar fi mustalahi ahli al-athar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani qala al-musannif rahimahullah wa khabar al-ahad bi naql adl tam al-dabt muttasil as-sanad ghayr mu'allal wala shadh huwa as-sahih li dhatihi malam ya ce wa khabarul ahadi hadisi wanda ya zo ta irin hanyar can da aka ambata a baya ta ahad mana mai hanya ɗaya ko biyu ko sama da uku bi naqli adlin tamid dabt a samu ciratowar mutumin kirki mai cikakkiyar hadda muttasilas sanad isnadin ya zama ya sadu da juna ghayra mu'allalin hadisin ya zama bayi da tangarda wala shadhin kuma bai fandare ma hadisan makarantar da aka ruwaito shi ba wa huwa sahih huwa sahihu li dhati wannan shi yake cewa as-sahih li dhati shine nau'i na farko daga cikin nau'in hadisai al-maqbul as-sahihu li dhati a waɗannan sune sharuɗan da za a samu sannan hadisi ya inganta farko ya zama wanda suka cirato hadisin tun daga kan malamin da ya rubuta littafin har zuwa tarihi wanda ya ce sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kaza ko ya aikata kaza to waɗannan mutanen duka sai an gabatar da su zuwa ga bincike na kwakwaf a binciki adala nagartarsu a matsayinsu na mutane su zama musulmai mutanen kirki wanda ba a san su da fasikanci ba wanda ba a san su da aikata abubuwa masu zubar da mutunci ba idan aka samu haka an samu adala sannan a sake musu bincike na kwakwaf game da ƙoƙarinsu wajen iya rike karatun suna iya karɓan karatu na hadisi sannan kuma su rike shi rikewa ta haddacewa har zuwa sanda za su bayar da shi ga nasu ɗaliban ya zama sun haddace da zuciyarsu ko sun haddace da rubutunsu sannan su ɗauka su bai wa ɗalibansu idan mai ruwaya ya samu wannan sharɗan guda biyu to shi nashi binciken ya ƙare tun daga kan bukhari sai ya mushi wannan binciken a karan farko ran da ya fara bada hadisi da malamin shi da zai ce haddasa na abul yamani sai an san wane ne abul yaman da malamin shi zai ce akhbarana shu'aibun wane ne shu'aibu da wanda zai ce shi kuma ya ce an zuhri wane ne zuhri daga shi kuma zuri ya ce misali an ubaidillahi ibn abdullahi shi ma sai an juwaye shi amma idan aka je kan matakin sahabbai to Allah subhanahu ta'ala ya dauki ragamar yi musu wannan shaidar da kansa su abinda za a nema kawai a tabbatar da sahabbai din in ya tabbata sahabbai ne to shikenan su ba su da wata matsala saboda Allah subhanahu ta'ala da kanshi ya ce mutanen kirki ne ya kira su muminai ya ce ya yarda da su ya ce ya gafarta musu ya ce ya ba su aljanna kuma ko da Allah bai ɗauki ɗawainiyar yin wannan aikin a madadinsu ba tarihin rayuwarsu ya tabbatar da mutanen kirki mana da Allah bai kyale ma bai faɗi komai akan sahabbai na nagarta ba tarihin aikin da suka yi na imani da jihadi da taimakon musulunci da tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa sun kara addinin islama wannan kariya isa shida amma Allah bai bar wannan shi da ta tarihi ba sai ya dauki ragama shi da kansa ya sukar da ayoyi daban-daban al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya lissafa aya sama da 80 a cikin Qur'ani wanda suke nuni zuwa ga adalatu sahaba a cikin tafin shi na ma'rifatu sahaba ne to dan haka su sahabbai ba a bincike game da halayensu halayensu na kirki na fata mun gane wannan amma duka sauran kamar da muka fara tun daga kan imam malik da ke cewa haddasani yahya an maliki ma'ana tun da kan ubaidillahi kenan ibnu ibnu yahya ibnu yahya da ke cewa haddasani yahya an malikin an nafi'in waɗannan su ne mazajen hadisi waɗanda za a bincika kowannen su ya zama yana da hadda mai kyau yana da halaye masu kyau yana da nagarta to sai a tsallaka kuma abu na gaba shine ittisalu as-sanad ya zama kowane ɗaya daga cikinsu da yake cewa wane ne ya gaya wane ne ya bani labari a bincika da gaske ya tabbata sun gamu da wannan wane ɗin irin gamuwar malami da ɗalibi alimamun bukhari kai da ka ce حدثنا أبو اليمان كو حدثنا محمد بن يوسف كو حدثنا محمد بن مسلمة كو حدثنا عبد الله بن وهب كو حدثنا كذا مسلم لكي حدثنا حرملة حدثنا حجاج الشائب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة سيام بنتك أتاني هنشي malam bukhari da kai da muslim kun gamu da waɗannan mutanen irin gamuwar ɗalibai da malamai to wannan gaba ita ma ta sha kenan aka samu haka sai a sake tsallakawa shi ma malamin nasu da ya ce wani ne ya gaya mushi sun gamu da juna abul yamani da gaske ka gamu da shu'aib ibn abi hamza eh da gaske ne ya gamu da shi shu'aib ibn abi hamza da gaske ne ka gamu da wanda kace shi ya biya maka shine al-Imam Muhammad ibn Shahab zuhri eh da gaske ne sun gamu da shi kuma ya biya masa ibn Shahab zuhri da gaske ne ka gamu da tabi'i Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud eh da gaske ne sun gamu da shi gamuwar dalibi da malami shi kuma ya tabbata tabi'i ne ya ga sahabin da ya ce mishi wato Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud da yake cewa daga Abdullah dan Abbas shine malamin sa galibi ya gamu da Abdullah dan Abbas eh ya tabbata Abdullahi dan Abbas sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam eh ya tabbata to wannan sai a ce an samu ittisalus salam an samu sharadi na uku kenan sharadi na farko shine adalatul riwat sharadi na biyu shine ta dabtuhum haddasu sharadi na uku shine sai a samu sharadi na ittisalus salam to sai a sake dubawa kuma matinin abinda aka ruwaito aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko ya ga ana aikatawa shin akwai wata illa al'illa ita ce abinda da hausa muke cewa mu a hausa mu tangarda wato wani abu da zai zo ya lalata nagartar wannan wannan karatu kamar a ce an ana ta mudallis kamar a ce wato wani irsal khafi ko wani abu makamancin haka wani abu dai wanda ga abu lafiyayye amma kuma yana da ta illa a ƙasashe kamar ga ruwa fanisal a cikin tambulan a cikin kofi kaga zaka iya sha zaka iya alula da shi zaka iya komai da shi amma sai aka gano cewa an diga guba a ciki kaga wannan yar gubar da aka diga ta mai illa to za a yi ganin hadisi haka zahiri yana da inganci amma kuma akwai wata illa a karkashin sa to wannan shine abin da ma suke cewa ba kowa ke iya fahimtar wannan ba a cikin malamai ba malaman da suka san sirrin illolin yan kaɗan ne irin su shi bukhari irin su abu hatim razi irin su al-imam ad-daru qutni irin su ibnu hibban irin su al-imam al-hafiz ibn hajar da makamantan su Allah ya gafarta musu malamai kaɗan ne suke iya gane irin waɗannan tangardodi sannan idan ba a samu tangarda ba to sai a tsallaka kuma sake bincikawa wala sha kar ya zama kuma bai fandare ba ashudud shine fandara ya ƙi tafiya tare da abin da aka saba ji ma'ana a wannan makaranta misali mu ɗauka a makarantar al'amash ko a makarantar al'auzayi ko a imamu malik ko a makarantar abdullahi dan mubarak ko a makarantar imamu ahmad ibn hanbal waɗannan malamai masu yawan ɗalibai da aka saba da jin cewa dan hadisi da suka karantar za a samu ɗalibai da yawa sun zo sun ba da labarin hadisi saboda Allah ya huwace musu ɗalibai Allah ya ba su dama sun yi shekaru suna karantarwa to za a iya jin wani ɗalibi sai ya zo da wata magana ko wani hadisi sai hadisin ya saba wa abin da sauran ɗalibai ɗan uwanshi suka karanta ga alama sai a fara tunanin to ya samu wani kuskure wajen haddacewa ko kuskure wajen ji don bai yiwa a ce a wannan ajin mutum biyar su ce wani bakar hula ya saka sai wani kuma ya ce hular wane ɗin nan jaci dole za a fara tunanin su da suka tattaru su biyar suka faɗi magana ɗaya magana su ta fi tashi kusa da daidai dole za a fara tunanin to ko dai bai kula ba ne ko dai ya manta ne ko ba ya iya bambanta tsakanin ja da baka ne dole za a nemi wani uzuri da shi za a bashi su kuma a karɓa nasu ko kuma mutum ɗaya da ɗaya amma an san wane ya fi nagarta da ƙarfin hadda ko ya fi daɗewa da malamin fiye da wancan da ya sabon zuwa ko kuma bai kai nagarta haddarsa ba sai a ɗauki maganan wannan da ya daɗe da malamin a ce ita ce daidai wancan kuma ita ce kuskure kamar yadda ka san ko da a gidajenmu ne ko a cikin rayuwarmu ko a tsakanin al'ummarmu muna samun irin wannan irin wannan magana ta yi yaranta su zo daga makaranta su biyar sai guda hudu su faɗi wata magana su ce abu kaza ya faru a makaranta ko malaminmu ya ce a ce maka kaza baba sai wani ɗaya ya faɗi irin wannan saƙon amma sai na shi bambanta da nasu tilka'iyan za ka fi natsuwa da saƙon waɗanda suka haɗu su hudu suka faɗi magana iri ɗaya ka fara tunanin to wannan shirme kawai yake na yara ko kuma ya manta ne watakila sai ka buƙaci to bari ka itisali da malamin ka ci tabbas to shine alai itibar neman tabbatar da labarin cewa ya aka yi tangar ta faru da ka aiki malaman hadisi wani aiki ne na kimiyya mai ban sha'awa kwarai in ka fahimci yanzu wannan dan bayanin zai saka fahimci ashe ba garma aiki suke yi kowane hadisi kwaya ɗaya sai sun yi mishi haka sun mishi wannan cin kwan makauniyar sannan suke ba su ce sahihi ne su ce ya inganta yace huwa sahihu li zati shine as-sahihu li zati kamar yadda muka fara shine nau'i na daya daga cikin nau'o'i guda biyu na al-maqbul na guda hudu na al-maqbul akwai as-sahihu li zati akwai al-hasanu li zati akwai as-sahihu li ghairihi akwai al-hasanu li ghairihi zai zo mana magana akan su malam yace wa tatafawatu mutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsat wa min thamma qaddima sahihu al-bukhari thumma muslimun thumma shurutuhuma abinda ake cewa as-sahih yace wa tatafawatu hadisai ingantattu ana samun zarceceniya rutubatuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf matsayin shi a cikin inganci yana shan bamban sakamakon tabbato waɗannan safofin ma'ana za a samu wanda zai 100 bisa 100 ingantacce ne wani kuma 95 bisa 100 ingantacce ne wani 80 da gwargwadon cikar safofin nan kamar idan da za a ce ga wasu ɗalibai biyu da ka karantar ko guda uku sunansu dukansu mahaddata alkur'ani amma kai malamin su kasan wane ya fi karfin hadda wane ya fi karfin fahimta wane ya fi saurin haddacewa za ka iya gane bambance-bambance su ko kaga inda ba sa sa a sikeli wanda zai auna nauyin haddasu ba ce ba amma kowanne sunan shi mahaddaci don haka ce ga wasu sunansu attajirai su uku ko su biyar ai ba yawan kudin su iya ko a ce kowa kudin shi misali sai fa miliyan biyar ba ne misali ko amma duka sun shiga cikin tawaga attajirai ko mun gani maka ce ga wasu mutane sunan su mutanen kirki hala wani a cikin su wani ya wani kirki wani ya wani hakuri wani ya wani kyauta wani ya wani saurin fushi amma dukan sunan su mutanen kirki to da gwargwadon tafawut zarceceniyan waɗannan siffofi da gwargwadon yadda za a ce ya inganta wa min samma to daga nan ne kuddima sahihul bukhari thumma muslim thumma shurutuhuma daga nan ne ake cewa bukhari shine akan gaba shine limamin littattafan hadisai ingantattu na'ibinsa shine muslim sai kuma sharuɗinsu bukhari idan ya ruwaito hadisi ahad ya sa shi a cikin littafinsa na as-sahih to wannan hadisin ingancinsa ya wuce ingancin wani hadisi wanda ba irinsa ba amma shi ma sahihi wanda yake cikin wani littafi daban kamar Abu Dawud kamar Ibn Hibbana kamar Hakim da makamantansu ya fi shi inganci daga nan kuma sai Muslim sai kuma sharadin su menene sharadin su wato a samu wani hadisi wanda yayi kama da irin take-taken hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim amma kuma su wasu ruwaito shi saboda dama sun ce ba za su ruwaito duka sahihai ba za su ruwaito wani ba'ali tun daga sunan Bukhari aljami'ul musnadul mukhtasaru takaitacce Muslim shi ma ya faɗa mukaddima cewa zai kawo ingantattu amma ba duka ba to wani abin sun bashi duk da ya dace da irin nasu sai wani ya zo ya karo ya ce ga irin wannan kamar hakim wanda dama abin da ya nufata kenan gaba gadi cewa zai musu kara kai sun bar wasu a baya to wannan da ke cikin alhakim musadrak bai kai wanda ke cikin bukhari inganci ba amma in yana da sharadin bukhari to yana nan a bayan na bukhari da haka zaka ji siyuti yana cewa shartul bukhari wa muslimun fama hawa shartahuma فما فشرط أول fasanin thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima marwiyu zaini marwiyu zaini fal bukhari yufama li muslimin fama hawa shartahuma fa shartu awwalin fasanin thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima wannan shine maratibu sahih marwiyu zaini abinda bukhari da muslim suka yi ittifaki a gurin riwayarsa shine as-sama fal bukhari sai abinda bukhari ya kade ta dashi fama li muslimin sai abinda muslim ya kade ta dashi fa shartu awwalin sai sharadin bukhari bayan sharadin su biyu fa shartu sanin sai sharadin nabiyin shine muslim kenan thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima sai wanda yake sharadin wani malami wanda ba su ba marwi zaini fal bukhari fama har zuwa ƙarshe kamar da ambata za ga guda bakwai ne muttafaqun alaihi man farada bihi bukhari man farada bihi muslim ma kana ala shartihima ala shartihima ma kana ala shartil bukhari ma kana ala shartil muslim ma kana ala sharti ahadin ghayrihima shine matakai bakwai na as-sahih su ne ke ishara a nan cewa sai kuma sharaɗinsu fa'in haifar babto idan hadda ta ragu waɗancan sharaɗin cikar hadda nagarta ita salis sanad adabin shigo adabin illa sharaɗin nan guda biyar fa'in haifar babto ba ka samu sharaɗin hadda ƙarfin fahimtar malamin sai ta ɗanyi ƙasa amma duka sauran suna nan yadda suke ya ce falhassanu lizati shi yake ce ma alhassanu lizati shine mataki na biyu kenan wa bi kasarati turqihi yusahhah in yazo ta wasu hanyoyi da dama sai a daga shi a ce shi kuma ya zama as-sahihu li ghairi shine mataki na na uku ma'ana duka sauran sharuɗan su akwai su irin na sahihi amma wajen hadda in ya zama masu hadisai da ake ingantawa a ce musu sahih su haddasu tana cika ne ta kai 100 ko 90 bisa 100 sai wannan yazo da hadda kaman 60 bisa 100 haddasa bata kai karfin haddan wadancan ba sai a ce ya zama al-hasan lidati al-hasan lidati dan yazo ta hanyoyi daban-daban malamai daban-daban suka ruwaito shi wani ya ruwaito wani ma ya sake ruwaitowa wani ma ya sake ruwaitowa to sai a ce yusahhah sai a ce mishi ya zama sahihi amma li ghairi فإن جمع فللتردد في الناكر حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنانين إذا aka faɗi lafazin guda biyu aka ce hasanun sahihun shine fa in jumi'a irin abin da Tirmidhi yake ce hadha hadithun hasanun sahihun idan aka hada waɗannan siffofin guda biyu ga hadisi kwaya daya yace to falittaraddud fi naqil malamin da ya cirato hadisin ne ake taraddudi game da shi ne annaqil wani mai riwaya ne kwaya daya tirmidhi ya kasa tantance wannan mutumin haddashi cikakkiya ce hadisin shi zama sahihi ko ko haddashi mai sauki sauki ce hadisin sai ya zama hasan ka sai ce hasanun sahihun bi ma'ana hasanun aw sahihun ko kuma yace haisu tafarrud inda ya zama hanyar shi ɗaya kenan wa illa idan ko hanyar hadisin ba ɗaya bane fa bi itibari isnadaini to yana nuna maka cewa saboda isnadi guda biyu ne ɗaya isnadin sahihi ne ɗayan kuma hasanun ne sai ce maka hasanun wa sahihun kenan ai hasanun bi itibari sanadin wa sahihun bi itibari sanadin akhar wa ziyaratu rawihima maqbula malam taqa munafiyatan liman huwa awthaq ƙarin da wani mai riwaya zai yi a cikin riwaya maƙabula ana karɓa malam taɓa munafiyatan liman huwa authaq matuƙar wannan ƙarin bai zo ya saba ma maganar wanda ya fi shi ba an ji cewa wato masu riwaya sun ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ce idan kare ya sha ruwa a wani abin sha kofi ko ƙwarya to a wanke su bakwai wanda ta ce riwaya ta jungo sai wani mai riwaya ya ƙara da cewa ƙulahun na bitturab wanki na farko a sa ƙasa sai wani ya zo ya ƙara da cewa fal yuhriqa a zubar da sauran ruwan da karen ya sha ya rage kafin a fara wankin kaga mafi yawan masu riwaya sun ambaci wanki bakwai kawai wasu guda biyu suka yi wani ƙari da wanda ya ƙara cewa sai an zubar da sauran ruwan da karen ya riga ya taba da bakinsa sannan za a wanke wani ya ƙara cewa sai an fara sa ƙasa kamar shine sabulun da za a wanke da shi kenan to waɗannan ƙare-ƙaren guda biyu ba su saba ma wancan samun ƙarin cewa a zubar sannan a sa ƙasa bai bambanta wankin daga kasancewar shi guda bakwai amma wani wanda ya ce a wanke sau takwas kaga shi yanzu ƙarin da ya yi na lamba takwas da bakwai ba za su yi ɗaya ba to shi sai a ƙi karɓar nashi a ce a ya saba wa abin da aka ji a gun jumhur shine wancan shag da muke ambata ba amma wanda bai saba ba ba za a ba za a ainihin wato watsi da shi ba wannan shine abin da suke ce ma ziyartu thiqa ba ne mai girma sosai a cikin ilimi na hadisi ziyartu thiqa maqbula idan bata saba ma abin da sauran athiqat suka ruwaito ba fa in khulifa bi arjaha farrajul mahfuz idan suka samu sabani wato wani ya fada wani kuma ya fada aka san haka to wanda aka saba mushi da wanda ya saba suna da hukunci daban-daban sai an bincika an ga wacce magana ce ta fi dacewa da abin da ilimi ya tabbatar da shi wanda aka karkata zuwa ga ita tafi inganci sai a ce mata al-mahfuz wa muqabiluhu shadh wanda kuma shine za a watsi da shi kamar yanzu mai riwayar cewa wanki takwas to riwayar sai ta ce shazza mai masu riwayar wanki bakwai riwayar su ta ce mahfuza wanda za a karba sai a kyata da suna mahfuza wacce za a yi watsi da ita sai a kyata da suna shazza wa ma'a idan ya zama bayan kuma an fahimci maganar ta zo da tangarda to malama hadisi ba sa tsayawa nan za su fara neman menene sila meye dalilin samun tangarɗa sai su ƙara duba mazajen ta yi sai a samu wani daga cikin mazajen da ke cikin isnadin dama mutum ne mai sakarci a gurin riwaya sai a ce to daga gurin shi wannan raunin ya kawo kamar yadda za ka ga an yi wata ɓarna a cikin gidanka za ka fara tunanin to waye yi aka ce maka da wane da wane da wane su ne a wajen to dama kuma kowa kana da tarihin wani irin hali gare shi a cikin yara kun da ka san shi hatsabibi ne dole shi zaka fara tsanin wane ko kai ana tsananta bincike ko za ga shi din ne haka ne ko to da haka zaka sake duba mazajen sai a ga wani dama can an san shi da wani rauni ko da wani sakaci to sai a ce to shi ne shi ne yayin wannan kuskura yayi irin abin da ya saba don haka sai a ce idan ya tabbata akwai wani a cikin isnadin wanda ke da rauni dama to yanzu an samu mukhalafa kuma an samu wani mutum mai rauni can kuma mukhalafa babu mutum mai rauni mukhalafa wanda babu mutum mai rauni sai a kyata da suna shag mukhalafa tare da mutum mai rauni sai a kira mai raunin munkar maras raunin wanda aka karba sai a kira shi da suna ma'arufi yace ar-rajul ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar da aka ita mukhalafa ko ta zama shadda ko ta zama munkara wanda aka karba ko ya zama ma'ruf ko ya zama mahfuz idan wanda ya khalafa din mutumi ne mai nagarta amma ya samu kuskure to sai a ce mahfuz da sha mai kyan mahfuz mara kyan sha idan wanda ya khalafa mutum ne mai rauni sai a ce ma'aruf da munkar mai kyan shine ma'aruf mara kyan shine munkar na dama akwai mahfuz da ma'aruf na hagu akwai shad da munkar mahfuz shine mai kyau wanda mutumin kirki ya samu da ya saba mashi muqabiluhu shine ash-shad ma'aruf shine mai kyau wanda mutumin da ba mai kirki bai saba mashi muqabiluhu wal munkar malam ya ce walfardun nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa almutabi' wacce da aka ambata a baya cewa alfard hadisin da zai zama a cikin wata makaranta mutum ɗaya ya ruwaito shi in wafaqahu ghayruhu idan aka samu wani ya dace da shi fa huwa almutabi'u shine ya mushi mutaba'a kenan ya raka shi wa in wujida matnun yushbihuhu idan aka samu wani matni yayi kama da shi fa huwa shahidu ya sunan shi ash-shahid wa tuttaba'u turuqu lidhalika wa tatabbu'u turuqi lidhalika huwa al-ittiba' bibiyan hanyoyi na hadisai dan gano ko akwai mutabi'i ko akwai shahid shi ake cewa al-ittiba' wato bayan an ga wani hadisi ya zo ta hanya ɗaya kawai daga wata makaranta to ba a cewa bari a runguma hannu a hakura sai malamai suke to bari mu bincika ko za a samu wani wanda ya rako shi kuma malamai suna da ainihin wato sunnoni da suka nuna musu haka neman ƙarfi da ƙarin bayani alal misali mun san hadisin Umar dan Khattab wanda wani sahabi ya zo ya sallama a gidansa sallama ɗaya sallama biyu sallama uku wannan sahabi ya juya da tafi shine Abu Sa'id al-Khudri da zai juya da tafi sai sai na umar ya fito ce ya ka juya ya ce ina ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum sallama su uku ya juya ya tafi a sa'ad dan abi waqas akon sa'ad dan abi waqas sai ya ce to ai ku dole sai ka kawo mun shida waye san an yi haka ba wai bai da shi bane amma yana neman ƙarin ƙarfin bayani shine al-i'tibar sai da ya je nemo abu sa'id shine ya wani yaro matashi ce da ya je samu mutane sa da ce da Allah a cikin ku akwai wanda ya san annabi ya faɗi wannan magana suka ce dukkan mu mun sani amma ga wannan dan yaron ma shine abu sa'id din ya je ya ba da shaida to daga nan malamai suka samu al'adar neman ƙarin ƙarfin magana daga hanya ɗaya in aka samu hanya biyu sai ta ƙara ƙarfi har a samu hanya uku ta ƙara ƙarfi fiye da wancan ƙarfin har a samu hanyoyi da dama to wannan aikin neman hanyoyin shi ake ce ma'ala ba. malamin hadisi yana da hadisi wanda yake ainihin wato hanya daya to sai fara bincike ina zai samu hanyoyi ire-iren waɗannan ko dai ya sami hadisin da lafazinsa shine mutaba'a ko ya samu hadisin da ma'anarsa shine shahid ko ya samu an rako a wannan makaranta hadisin ina abu huraira ne ya tike zuwa ga abu huraira shi ma mutaba'a ne ko kuma ya samu ya tike zuwa ga wani sahabi daban kama Abdullahi dan Umar ko Aisha ya zama shahid to in muka lura anan ya dunkule mana magana akan kusan dukkan waɗannan nau'o'i na ainihin wato a a hadisai guda hudu sahihai kuma qabulai as-sahihu li dhatihi as-sahihu li ghairihi alhassanu lidatihi alhassanu lighairi da haka zaka ga bishiyar tana ƙara fadi almaqbul ya kasu zuwa ga sahih da hasan alhasan ya kasu zuwa gida biyu haka nan sahih ma ya kasu zuwa gida biyu akwai as-sahihu lidatihi akwai as-sahihu lighairi akwai alhassanu lidatihi akwai alhassanu lighairi kuma ya ambata mana wasu daga cikin mazan wuraren da ake samun hadisai ingantattu ya ambaci bukhari da muslim wanda su ne da tafi mafiya inganci da gaske littafin da ake samun hadisai ingantattu a cikin musulunci baya ga su akwai wasu malamai waɗanda suka yi nufaci izuwa ga rubuta littafai da za su ware hadisai ingantattu zarya amma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa bai ba su taufiki da dacewa irin yadda ya ba Bukhari da Muslim da ka suma ana itibarinsu a matsayin mabban wuraren da ake samun hadisai ingantattu amma nagartarsu ba ta kai nagartar buhari da musulmi ana lissafa sahih na ibn hibbana sahih na ibn khuzaima al-musaddarak na abu abdullahi al-hakim an-naisaburi sahih na abu awana al-mukhtara ta diyauddin al-maqdisi wadannan duka ana lissafa su a matsayin kutubu as-sahih min al-hadith sannan akwai waɗanda kuma rukunin abin da ake cewa as-sunan kutubu sunan a kan gaba akwai sunan ta limamu abu dawud sunan ta limamu tirmidhi ko kuma jami'in tirmidhi sannan sunan al-mujtaba karamar kenan ta limamu abu abdurrahman an-nasai sannan sunan ta ibnu majah al-qazwini sannan sunan ta sa'id ibnu mansur da sunan ta ad-darimi da kuma sunan ta abul hasani ad-darqutni duk wannan ana ce musu as-sunan in kuma ka ce a sunan arba'a sai ka cire abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah sai ka hada da waɗancan guda biyu wato bukhari da muslim waɗannan guda shida bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah suna yake cewa al-kutubu sitta malaman hadisi suna suna jin takeici su ji an ce as-sihahu sitta ba sa son haka saboda ba magana ce da ta tafi da ilimi ba magana ce da mutane suke fara gari domin waɗannan tafai guda shida ba dukan su ne ingantattu ba idan bukhari da muslim za ka iya cewa sahihan amma hada da sauran karkace al-sihahu sitta sai ka ce al-kutubu sitta al-usul ko al-kutubu sitta al-ummat ko al-ummahat duka ana faɗin haka waɗanda su ne za ka iya cewa kamar da malamai suke faɗa suna ɗauke da kusan kashi tamanin na sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda bai yiwuwa kuma a ce mutum ya zama ɗalibi na ilimin hadisi ɗalibi tukuna a ce bai iya wannan tafan ba bai taɓa karanta su a gaban malami to wannan sunan shi ne mai saurare tukuna kuma yi wa malaman hadisi da alban hadisi fatan alheri mun gani daga ko kasuwa kaji akwai 'yan kasuwa akwai kuma sauran mutane da suke tare da 'yan kasuwa wasu 'yan dako ne da masu karban haraji ko masu jiran shago su bayan kasuwa bane ba su da jari ko amma suna na a kasuwa su ma to haka a makaranta hadisi ba akwai akwai malaman hadisi akwai dalibai akwai kuma mu sauran ya ayyuhan nasu wanda muke raka su ko ba haka ba ko da jana'iza ne aka je akwai liman akwai yan uwan mamaci akwai sauran waɗanda aka ce su mai sallah za su iya mushi akwai kuma mu kuma sauran waɗanda sai dai mu tsaya kawai mai shiru wani ba bai su mai ake karantawa shiru kawai yake ga wannan za a ce ya samu wannan ladan kuwa Allahu a'lam to almuhimmu shine alal aqal idan mutum yana so ya shiga cikin tafarkin hanyar malaman hadisi to akalla ya iya karatun waɗanda bai guda shida akalla ya zama ya koye su ya iya su zai iya karanta su zai iya fahimtar su da sauransu gwargwadon hali idan bai iya wannan ba ba za a ce a kore shi a cikin harkar ba ana mai fata alkhairi amma dai tashi ya dage da kyau ina fata mun gano malam ya ci gaba to akwai su tafi bayan waɗannan za mu takaita saboda yanayin lokaci ba za mu tsawaita ba sai malam ya ce sun mal maqbul wa alaikum salam na'am ma'a dha'f eh ai wadaf da ake tunani a nan bai kai a ce jahala ba in ya kai jahala to zai iya ɗauka ne a ce ga wani mai riwaya ya zo da riwaya da ta saba ma riwayar da aka sani ko sai abin cika ma shi ba a san shi ba shi ne jahala zai iya ɗauka haka kwarai kuwa kuma zai nuna cewa raunin ma mai tsanani ne domin shi ba a ma san shi ba kun gane abin da yake faɗa wajen da za a wajen muƙarana ɗin sai a samu mai riwayan da ya zo da saɓanin shi ba a masan shi ba malama hadisi idan ba su san mutum ba za su yi watsi da abin da ya kawo sun mal maqbulu in salima min al-mu'aradati fa huwa al-muhkam wa in urida bi mithlihi fa in amkana al-jam'u fa huwa al-mukhtalif mukhtalif fa huwa mukhtalif al-hadith aw thabata al-muta'akhir fa huwa an-nasikh wal akhar al-mansukh wa illa fa at-tarjih thumma at-tawaqquf yace thumma al-maqbulu to hadisin da aka karba din kuma in salima min al-mu'araba idan aka zama ya kubuta daga wani hadisi da ya saba mishi fa huwa al-muhkam shine hadisin da ake aiki da shi shine al-muhkam hadisin da ake aiki da shi fa in urida idan an samu wani ya saba mishi bi mithlihi da mai inganci irinsa fa in amkana al-jam to sai a duba zai yi a hada su biyan aiki da su wannan shi ake cewa fahuwa mukhtaliful hadisi shi ake cewa mataki na biyu kenan akwai asalin hadisi bayan ya inganta zai zama al-muhkam in an saba mushi sun samu sabanin ma'ana da wani hadisi ingantacce irin sa sai a kira wannan matakin na biyu da suna mukhtaliful hadisi yaya ra'ayi da su ba wai zaka ce ne bari ka zabi wanda ya dace da ra'ayinka ko wanda ka saba ganin ana yi a sai an gwada su za a iya aiki da su su duka shine fa in amkana jam'u in an iya hada su sai a aiki da su in jam'i bai yiwu ba thumma sabata aw sabata nasi mutaakhir aka iya gane wanne ne ya faru daga baya to wannan sai a ce fa huwa nasikh ya share daya wal akharu dayan kuma al mansukh wanda aka share wa illa in aka kasa gane wanne ne share wanne wanne za aka kata wanne ne kaza kaza fattarjihu sai a duba to da wanne za a wanne ne yafi dacewa da qawaid na shari'a wanne ne ke da wani abu da ke nuna yafi karfi thumma tawaqquf in aka kasa kuma sai a ajiye su duka biyu har sai abin da halli ma'ana kana da hadisi ingantacce kana aiki da shi ko kana cikin nufin aiki da shi sai aka samu wani hadisi ya saba mai to shine ya taso ya sauka daga matakin farko kenan matakin al-muhkam shine a can sama sai sauka ba matakin mukhtaliful hadith alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin fitsari a tsaye a cikin hadisi ingantacce sai wata rana kuma aka samu cewa kuma an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin fitsari a tsaye to kaga yanzu dukan su biyu ingantattu ne to da wanne zaka yi aiki sai wasu malamai suka yi aljam suka hada kamar da Imam Nasa'i yayi shi babin da ke bayani akan yin fitsari a tsugune a inda babu tunanin idan ka tsuguna zaka yi kusa da wani datti da cutar da kai ko kuma akwai dutse wanda kai fitsarin zai tsallai da wajen ka idan kuwa kana tunanin zai cuta zai aka cutu to sai ka yatsi bayan ka bai fitsari idan ban daki ne mai kyau to ka tsugura idan wani waje ne wanda akwai bola akwai datti halan ka tsugura wani abu ya cije ka ko akwai dutse kusa wani idan fitsarin ya sauka akan shi zai dinga tsalle yana dawa jikinka ya bata maka tsarki to sai ka yi a tsaye misali ya ce shi ne ma'anarsu kaga an hada su ma'ana akwai inda ya kamata a yi a tsaye akwai inda ya kamata a tsugune kowanne gwargwadon bukata wasu kuma suka yi wani jam'i wanda ba wannan ba to idan an iya haɗa su an yi aiki da su shikenan babu komai aka samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya taba al'aurarsa to alwala shi ta kare aka sake wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da irin wannan ina hukunci wanda yake da alwala sai ya taba al'aurarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman mutumin da ya taba hannunsa ne ai gaba ce a jikinka kaga to sun saba wa juna shin Allah ta kare ko bata kare ba sai wasu malamai suka yi kokari suka hada suka ce abinda yake nufi shi idan mutum ya taba al'aurarsa da nufin sha'awa to ya kare alura amma idan ya taba al'aurarsa da nufin ya ji kai ya sosa to babu komai kaga nan ma an hada su to shine fal jam'u idan aka hada su sai ayi aiki da su su duka biyu sai malamai suke cewa i'malun nassaini aula min ihmali ahadihima hada nassi guda biyu ayi aiki da su shi yafi fiye da wurgar da daya a dauki daya idan aka ka aka gane daya ya faru ne a shekara kaza daya kuma daga baya ya faru naka yake da muhimmanci sanin tarihin yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza yaushe ya aikata kaza yaushe ya kaza yaushe ya kaza to sai a ce na ƙarshen ya fi ƙarfin hukunci ta fuskar shi ne abu na biyu da can annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi kaza daga baya ya ce a yi wani abu daban kuntu na haitukum an ziyaratar kuburi fa zuruha da na hana ku ziyarar kabari amma yanzu ku je ziyarar makabarta kaga shi da kanshi hadisin ya bayyana cewa da ga abin da aka hana to yanzu sai a ce zuwa ziyarar kabari shine annasikh hana zuwa ziyarar kabari shine mansukh shine abin da aka soki to mataki na uku kenan kaga muna da muhkam muna da mukhtalaful hadith daga nan sai a je al-jam'u sai kuma matakin annasikh wal mansukh yana da muhimmanci kwarai wajen aiki da hadisai sai an gane in akwai wanda ya soke wani ba a da'awar hadisi kaza ya soke kaza sai in akwai tarihi da ya tabbatar da haka kamar shi yanzu wannan hadisin da ya ambaci haka ko wani sahabi ya ce da kaza ake ce mana mai daga baya kuma aka ce mana mai kaza da kaza ne ake yi daga baya aka ce mai kaza kama abin da ya faru game da soke aikin haji na ifradi zuwa tamattu to idan wannan bai yiwu ba ya ce fattarjir to sai a duba a ga zuwa ga wanne ne za a karkata hadisan nan guda biyu wanne ya fi kamata da a ɗauka akwai qawaid da yawa Imam Suyuti ya kawo su sama da guda 50 wanda yake bi wajen at-tarjih wajen karkata zuwa ga magana daya a bar daya kamar yadda alƙali yake alƙali idan ya saurari maganar masu ƙara da maganar abuka aka ci musu ku lauya suka gama duk zancen da za su abin da yake shine tarji'i don kowa zai zai rubuiwai magana ya na ɗaiɗaya ya yi dabaru da yawa to amma alƙali zai zauna ya ijtihadi ya ga cewa akwai ƙara'in akwai wasu alamu da suke gwada maganar malam wani da aboka ɗin shi sun fi inganci fiye da na ɗaya sai karkata ya zuwa ga wannan hukuncin ko to za ka iya wannan attarjih attarjihu shine karkata zuwa ga wata magana fiye da ɗaya menene ya kamata a ɗauka wanne ne za a aji malamai suna yin wannan da yawa a cikin maganganunsu idan suka kasa samun tarihi suka kasa gane da za su haɗa hadisan guda biyu su aiki da su sai su tafi zuwa ga attarjih idan aka kasa tarjihi aka rasa yadda za a yi da su alal misali akwai hadisin da aka ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hal fil mali haqqun siwa zakka ko a cikin dukiya akwai wani haƙƙi bayan zakka akwai wani abu na dole aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu the same hadisi ya ƙara zuwa aka ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko akwai wani haƙƙi a dukiya bayan zakka yace kwarai ko akwai to yanzu wannan karo ne kai tsaye da aka wasu malamai suka ce ma ittirabi ne wannan ba sai da za a yi da shi sai a ajiye kawai wasu masu kokari cikin malamai suka ce a ba za a ajiye suka yi kokarin yin tarjihi ne shine cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu haƙƙi yana nufin babu haƙƙi na wajibci irin zakka inda ya ce kuma akwai haƙƙi yana nufin sauran haƙƙoƙi wanda suna cikin dukiya amma ba su kai ƙarfin zakka ba lissa'ili wal mahrum da irin sadar da zumunci da sadaka wanda zaka ba abin nan mai bukata da ƴan uwa da sauransu kaga duk waɗannan ba zakka ne da aka ce dole sai ya shekara dole sai ya kai nisabi dole ka bayar akan kani dole ga yawan abin da zaka ce duk ba a kiyakance maka ba an baka kai tasarrufi yadda kake so amma kuma su ma haƙoƙi ne na lazimi a cikin dukiya kaga tun sun yi aljam'u kenan su waɗannan wasu kuma suka tarjihi wasu suka yi tawakkufi to a tawakkufi ne idan an yi kikikaka an rasa yadda za a yi sai a ce to duka a aji hadisan ba za a zaɓi ɗaya a yi aiki da shi ba sai an tafi al'itibar neman abin da zai ƙara ma ɗaya daga cikinsu ƙarfi sai a tafi neman shi kamar da alƙali zai iya dakatar da shari'a ya ce wannan shari'a babu hukunci akan ta ko ya ce ya kore ta ya kori ƙarar har sai in an iya kawo ƙarin shaidu da hujjoji waɗanda za su ƙarfafi wani ɓangare daga cikin ɓangarorin guda biyu to haka malaman hadisi suna suna aikata irin wannan to kaji ya gama da bayani akan al-maqbul na'am wa alaikum salam wadanne نعم hadisan a auren sayyidatina maimuna ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ihrami baya yin aure baya aurawa sannan shi kuma ibnu abbas ya zo ya ce lallai ilaihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna a cikin harami wannan hadisan malamai sun tattauna tattauna mai tsayi akan su daga karke abinda zan iya fara ta kace shine an karkata zuwa ga riwayar cewa ba a yi domin ita kanta maimuna ta ruwaito cewa ba a harami aka aure ta daga cikin murajjihat kuma shine ita ce sahibul qissa aikin ya faru ne a kanta ita ba da labari ibnu abbas ya ba da labarin wani abu wanda ba ba irin nata ba da haka idan mutum shine sahibul qissa yana daga cikin murajjihat akwai kuma alƙawul muqaddamun ala al-fi'l annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar'an koda ya tabbata yayi to zamu gabatar da maganarsa akan aiki domin magana tana nassi ne aiki kuma na daukan ta'wili kamar yanzu wancan da da da aka ce yayi fitsari a tsaye daga cikin yadda wasu karanta hashi ne ya hana eto a bari ya yi a tsaye to sai a neman mushi uzuri ta yi inda ya babu wurin da ya tsakura ne haka shan ruwa a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a sha ruwa a tsaye wata na an ga yana sha to sai a ce to inda a ga yana sha din nan ai a taron arfa ne cikin turmutsitsi ne babu inda zai tsuguna ne shi sa in ka tsuguna sai wani ya take ka to da haka shi sa ya sha a tsaye da haka alqawlu muqaddamun ala alfi'l da kuma saibul qissati adra bi qissatihi wannan na daga cikin kaidar da za a ba a rajjaha cewa magana ibnu abbas ita ce marjuhiya kuma wannan shine abin da malamai suka yi kamar ibnu abdul bari yayi a cikin at-tamhid kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin fatul bari na mai muna ake aiki da shi har yanzu yana nan a ka'ida cewa ba a aure a halin ihrami ba a aure a halin ihrami insha Allah jazakumullahu khair thumma al-mardud to sai dayan nau'i na hadisi bayan al-maqbul wanda mun ji yanzu akwai nau'i guda hudu as-sahihu li dhati al-hasanu li dhati as-sahihu li ghairi al-hasanu li ghairi thumma al-mardud sai kuma hadisin da zaka ji an ce an tunkude shi mai rauni ne imma an yakuna li saqatin aw ta'an dukkan dalilan da suke sa a tunkuɗa hadisi a ce ba za a karɓa ba a ce yana da rauni suna kuma zuwa ga dalilai ne guda biyu a dunkule saƙaf auta'an wato wannan isnadin da aka ce sai ya zama mutasiri ya kowace gaba ta sadu da ɗaya gaba idan aka samu wani wuri ya giɓi shine an samu saƙaf ke akwai zai lissafa mana akwai giɓi iri daban-daban da ake iya samu a kala biyar auta'an ko kuma a soki mutunci ko a soki nagartar haddan wani daga cikin masu riwaya ma'ana suka tana komawa zuwa ga abu ɗayan biyu ko dai sukar mutuncinsa ko sukar nagartar iliminsa ya ce a fal'awwalu sorry fassakatu imma an ya kuna min mabadi sanadi min muntasifin au min akhirihi ba'da tabi'i aw ghayr zalika shi gibi da ake iya samu a isnadi yana iya kasancewa imma an ya kuna min mabadi isnad ko dai zama a farkon isnadi farkon isnadi shine inda mai littafi yake min musannifin wato daga mai littafi ba shi ya faɗa ba aw min akhiri ko ƙarshen isnadi tushen isnadi shine ina ba'ada tabi'i bayan tabi'i kaga bai ce sahabi dan an san sahabi ne babu matsala ke bayan tabi'i yace a a au ghairi zalika kuma wani wannan su ne zai ambata mana su kala biyar fal awwalu idan ya zama a farkon nan ne ina ne farkon shine wajen mai littafi ko idan mai littafi bukhari ko abu dawud ko muslim yace wana ya ce sai zama tsakanin shi da wanan nan akwai wata kofa akwai gibi to an samu saka ɗaya daga cikin nau'i guda biyar shine al-mu'allaq al-mu'allaq wato wanda aka samu ta'aliq ina ma'ana at-ta'aliq shine kamar abin da bukhari ya ce qala fulano sai zama wannan da yace qala ba malamin shi bane malamin na sama da shi ne ko malamin malamin na sama da shi to yanzu wannan baya cikin sahihul bukhari baya cikin abin da ake ce masa sahihul bukhari mu kiyaye akwai su a cikin sahihul bukhari da yawa sune ta'aliqat al-imam al-hafiz ibn hajar yayi littafi na musamman akan su shine tagliqu ta'liq liwasli ma fil bukhari min at-ta'liq mujalladi biyar sai da yayi wannan littafin ma sannan ya sharhin fathul bari ya nemo hanyoyin da za a cike waɗannan da bukari ke cewa ƙala fulanu kaka ji kawai ya ce wa ƙala abu huraira sai abin cika babu inda aka faɗi wannan magana cikin isnadi a cikin bukari sai nan ko wa ƙala malikun ko wa ƙala zuhuri bukari na yawan yin wannan kuma matsala ce mai zaman kanta a ilimi shi ne nau'i na farko wasani nau'i na biyu na tushen isnadi can ƙarshe ma ba da tabi'i shine al-mursal idan tabi'i ya yi gaggawa ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ba tare da ya ambaci wanda ya gaya masa ta yi wanda ya gaya masa tabi'i ne dan uwansa don ana samun tabi'ai suna riwaya daga tabi'ai yan uwansu bari ma an taɓa samun tabi'i daga tabi'i har gaba shida kamar yadda za cikin sunan tabi imamun nasa'i tabi'i ya ji daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga wani tabi'in har mutum shida sannan sahabi da haka idan tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to yayi irsal yayi mursa yayi irsali guda biyu kenan yanzu والثالث na ukun su in kana bi ithnaini fasa'ida a tsakiya yanzu mun ji na gefe farko da na ƙarshe to a tsakiyar isnadi idan aka samu gibi guda biyu a wuri daya ma'attawali a jejjere fa huwa al-mu'dal sunan shi mu'dal wa illa in ba guda biyu bane guda ɗaya ne kawai fal munqati shine munqati wadannan sune guda hudu daga cikin biyar na abin da ake ce ma almardud li sababi saqatin fi sanadi cikon na biyar din shine mudallas na fata mun gani cikon na biyar din shine mudallas da haka muna da almuallaf almursal almu'dal almunqati almudallas waɗannan guda biyar su ne hadisai waɗanda aka tunkuɗe su li sababi saqatin fi sanadi to ɗayan kuma shine yake cewa وقد ثم قد يكون واضحا او خفيا wannan wannan al-irsal kenan zai iya zama wadiha qarara aw khafiyan ko abu a boye wanda ba a gane cikon na da muke magana tadlis amin zai iya zama wadiha wato sadaqin ya zama wadihi an ganshi qarara ko kuma a a wato abu yake fal awwal idan idan idan yake wadihan na biyu ne yudraku bi alimi talaqi za a gane shi idan ba su zamani dai ba wa min thumma uhtida ila at-tarikh da haka ake bukatar zuwa ga sanin tarihi yaushe wane ya mutu yaushe wane ya zo gari kaza yaushe aka haife shi cikin malaman hadisi yana da muhimmanci sanin waɗannan sanin mazaje ibn al-madini yana cewa shine nisfu ilmi al-hadith wasani nabiyun al-mudallas shine wanda ya samu yayi tadlisi yayi magudi wa yaridu bi sigati tahammul luqi zai zo ya ce an ko qala ka an wa qala wa kadha al mursal al khafi min mu'asirin lam yalqa ko kuma wanda zai faɗi abin da wani malami da suka yi zamani ɗaya ya karantar amma shi bai gamar shi ba sun yi zamani ɗaya amma bai gamar shi ba za mu saurara a nan sai Allah ya kama darasi na gaba sai mu tashi sun matsa'an imma an yakuna likadabin rawi وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك